إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 22 ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 16 ga watan 8 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurat a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha wallafar babban malami al'allama Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na goma sha biyu a darasin da ya gabata mun shiga gaba ta shida ko in mun so mu ce babi na abin da ke haramta ga 'yan uwan mamaci cikin abubuwan da aka haramta ga ‘yan uwan mamaci su yi shine akwai abubuwa kamar haka daga ciki akwai anniyaha wato kuka irin na kera manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana irin waɗannan abubuwa da aka wajibi ne a nisance su akwai hadisai da yawa da muka karanta waɗanda suke da alaƙa da kuka bayan mutum ya bar duniya akwai hadisin farko arba'un fi ummati min amril jahiliya manzo Allah ya ce akwai wasu al'amura guda hudu wato a cikin al'ummata suna daga cikin al'amuran mutanen jahiliya la yatrukuna hunna kuma ba sa iya daina su gashi dai ba ɗabi'a bace mai kyau balma yana daga cikin al'amuran jahiliya da maguzanci irin na kafin zuwan musulunci amma al'ummar manza Allah sun kasa bari daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alfakharu fil ahsab wa da'anu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyaha wato alfahari da matsayi da kuma rage daraja da suka ga nasabar mutane sai kuma neman shayar da fari ko kuma neman saukar ruwan sama ta hanyar taurari na hudunsu annabi sallallahu alaihi wasallam ce sai kuma kuka irin na kera idan an mutu annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin yake cewa ita mai kukan kera idan bata tuba ba kafin ta mutu to ranar tashin alkiyama za a tashe ta da tufafi wato wanda suke na ƙatiran wato ƙatiran shine narkakkiyar dalma sannan kuma da dir'un min jarab wato wata taguwa ta ainihin wato ƙazuwa san dai ƙazuwa yadda take mammannewa a jiki kuma ga wuta kaga al'amarin azaba kan azaba kuma kaga makamashi kan makamashi kenan to wannan hadithin mun karanta shi sannan akwai hadithin ithnani fi nasi huma bihim kufur shi ma dai daga ciki akwai anniyaha al maut al mayyit afwan mun karanta hadithi na uku wanda shi ma lokacin da Ibrahim ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu Usamatu bin Zaid ya sa ihu ya sa kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce laisa hadha minni wannan baya cikin koyarwata wannan baya daga cikin abin da yake na ɗabi'u masu kyawu da ake koyi da ni a kansu wa laisa lisa'ihin haqqun sannan mai kuka irin wannan ba shi da wani haƙƙi ko wani kaso da zai samu na lada ya ce amma zuciyarmu ko shakka babu ta shiga cikin damuwa idanunmu mun kasa mallaka su sun zub da hawaye amma fa wannan ba zai samu faɗa abin da ubangiji baya so ba akwai hadithin ummu adiya shi ma mun karanta shi wanda ta ce sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam alkawari cikin mubaya'a da suka yi masa cewa ba za su yi kukan mutuwa ba amma saboda raunin zuciya irin na mata ta ce ba a samu waɗanda suka cika wannan alkawari ba na mubaya'a sai mata guda biyar akwai ummu sulaim akwai ummul ala akwai ibnatu abi sabra akwai kuma ibnatu abi sabra ko kuma imratu mu'az sannan mun karanta hadithi na biyar diddai akan wannan hadithin Umar bin Khattab lokacin da aka soke shi da yanayin jiki yayi nauyi Hafsa ita ma radiyallahu anha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma ta yi ihu ta yi kuka har anan sayyidina Umar yake cewa Hafsa kin manta ko baki ji Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake faɗa ba al mu'awwalu alaihi yu'adhab wanda ake masa irin wannan kukan fa ana masa azaba ba ita kaɗai ba akwai suhaib shi ma ya yi irin wannan kukan sayid na umar yake cewa ya suhaib a ma'alimta annal mu'awwala alaihi yu'azzab baka san cewa ka manta cewa wanda ake masa irin wannan koke-koken ana masa azaba innal mayyita la yu'azzabu bi ba'd bukai ahlihi alai sada abu na hadithi na shida innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi alai hadisi na bakwai man yunah alaihi yu'azzab bima niha alai to duk mun kakkaranta waɗannan hadisai da irin abin da malamai suka faɗa akan irin wannan koke-koke waɗanda suna nuna gajan haƙuri da kuma rashin karɓar kaddara daga Allah maɗaukakin sarki wanda shari'a ba ta buƙatar su da haka za mu tashi hadisi na takwas diddai akan wannan gaba qala al muallif rahimahullahu ta'ala an nu'man ibn bashir radiyallahu anhu ma qala an karbo hadisi daga an nu'man ibn bashir Allah ya kara musu yadda yace ugumiya ala abdullah ibn rawaha radiyallahu an فجعلت أخته فجعلت أخته amratu tabki wa jabala wa kaza wa kaza tu'addidu alai faqala hina afaqa ma qulti shay'an illa qila li anta kadhalik falamma mata lam tabki alai Numan bin Bashir yake cewa lokacin da Abdullahi bin Rawaha radiyallahu anhu ya suma faja'ala ukhtuhu sai ’yar uwarsa Amratu binti Rawaha sai ta sa kuka, ta biki tana kuka irin na ihu, wa jabala tana ta shiga uku ta lalace, wa kaza wa kaza tana ta cewa ita da wa aka barta kaza irin dai kalmomi wayanda aka saba faɗin su a irin wannan yanayi. tu'addidu alaihi tana ta kididdiga irin alheransa da kuma rasuwarsa yanda zai bar wani gibi a rayuwarta faƙala hina a faƙa lokacin da ya farfaɗo ya farfaɗo daga suman da ya yi sai ya ce da ita ma kulti shay'an ba wata kalma da kika faɗa illa ƙilali sai an tambaye ni an ce da ni an ta kazalika haka kake an ce in ba kai rayuwa ta lalace haka ne an ce an shiga uku an lalace in ba kai an gama shiga uku an kuma gama lalacewa haka ne an ce kai ne bangon gabas tun da ka zube in ka zube shi kenan kuma asiriya tonu na famili haka ne ma'ana duk kalmomin da ta faɗa ya ce a cikin wannan kalmomin duk tambaya ta ake haka abin yake falamma mata yayin da abdullahi bin rawaha ya rasu lam tabki alai to sai wannan yar uwa ta sa amra ba ce masa kuka ba an gane ko kaga ya nuna mata kyamarsa da rashin sansa ga wannan kuka kamar ya nuna mata cewa kukan nan shi kuma ƙara masa azaba take domin ana kuma tambayarsa kalmomin da take amfani da su haka abin yake a cikin suman sai yake ganin kama ana gaya masa haka to da ta ga haka kuma ita ma hankalinta ya dawo jikinta to da kuma mutuwar ma ta kasance ta hakika din sai ta mallaki kanta ba ta yi kuka ba akhrajahu al-bukhari wal bayhaqi wa fil babi ahadithun ukhra cikin wannan babi akwai wasu hadisan daban na zukuruha za mu ambace su fil faqratil atiya a gaba mai zuwa insha Allah ta'ala daga cikin abin da aka hana ‘yan uwan mamace su yi darbul hudud wa shakul jiyo an hana ‘yan uwan mamace dukan kumatu da ya tsaga wuyan riga darbul hudud dukan kumatu wa shakul jiyo da tsaga wuyan riga liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa minna man ladama al-hududa wa shaqqa al-jiyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliyyati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna baya daga cikin mu bai tare da mu baya cikin mabiya sunnar mu man ladama al-hududa wanda saboda wata musiba da ta same shi ya dinga dukan kansa ana rirrike shi wa shaqqa aljiyoba ya dinga kyakketa kayansa yana watsarwa ana kamo shi yana ɗiban ƙasa yana watsawa a jikinsa wada'a bi da'wal jahiliya yake kururuwa da kwarmato irin na mutanen jahiliya wannan hadith Imam al-Bukhari ya ruwaice shi hadith a mujalladin sa na uku a shafi na 127 128 ko kuma hadithi na 127, 128 da kuma 129 imam musulma mujalladinsa na ɗaya shafi na saba'in haka ibnul jarud shi ma ya rahoto wannan hadithin hadithi na 257 imam al-baihaqi a cikin ainihin littafinsa mujalladi na hudu shafi na 63 zuwa 64 ba su kaɗai ba ma da wasunsu duk sun roci wannan hadithin daga hadithin abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhuma halku sha'ar daga cikin abin da aka hana ‘yan uwan mamaci su yi akwai aske gashin kai aske gashi don a nuna alamar an shiga cikin damuwa sai ga mutum ya je ya aske musamman mace ta aske gashin kanta kasan ai abun ya yi muni an gane a gama mace gaba ɗaya da kwaskwas ko a ganta ta yi kwalkwabo an gane ko to wannan wai duk daga cikin abubuwan da mutanen jahiliya kan yi don nuna sun shiga cikin damuwa an jarabce su da bala'i mai girma to shine sai a samu mace ta aske ainihin wato gashinta li haditha abi burda ta ibn abi musa saboda hadithin abi burda ibn abi musa قال يتي وجع أبو موسى وجعا wato ɗan gidan abi musa al'ash'ari abi burda ya ce mahaifinsa abu musa al'ash'ari ya yi fama da rashin lafiya waja'a abu musa waja'an ya yi rashin lafiya mai zafi mai tsanani fagushi alayya ya suma wa ra'asu fi hijirin ra'atin min ahali to lokacin kuma kansa yana daga cikin ɗakin wata cikin matansa fasahatin ra'atun min ahali sai wata cikin wata mace cikin iyalansa sai ta fantsama ihu ta sa ihu falam yasta dai an ya rudda alaiha shay'an bai iya mayar mata da komai ba saboda halin da yake ciki falam ma a faƙa da ya farfado ƙala sai ce ana bari mimman bari minhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni kam na barranta daga dukkan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya barranta da shi ba ni ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba shi da haka ni ba na tare da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai tare da shi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari amina salika wal halika wash shaqa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba mai daga sautinta indal faji'ati bil maut lokacin da mutuwa ta girshe ta labarin mutuwa ta zo mata ta sa ihun nan mai ratsa zuciya mai shiga mai tada hankali manzan Allah ya ce manzan Allah ba shi ba mai irin wannan wal halika da mai aske gashin kanta shi kam namiji dan yayi aski za a dauka ɗabi'arsa ce na yin aski amma dai mace yadda take riri ta gashi take wa gashi hidima take lallaba shi ba ta son ya zube tana son ya yawa a ce ita ce da kanta ta kwashe gashin kanta wai dan ta alamta cewa ga irin halin da take ciki musiba ba karama ba ce manzo Allah ce ba shi ba wanda ta cire gashin kanta dan ainihin wato musiba washaqa da kuma mai yayya ga kaya akhrajahu al-bukhari Imam al-Bukhari ya roci wannan mujalladi na uku hadithi na 129 imam muslim mujalladi ɗaya hadithi na 70 imam nasa'i mujalladi na ɗaya hadithi na 263 imam al-baihaqi mujalladi na 4 hadithi na 64 abu na gaba nashru sha'r li hadithi imra'atin min al-mutabayyi min al-mubay'ati qalat nashru sha'r akwai wanda ba aske gashin kan zate ba gashin nata ne duk za ta tuttuje shi an gane ko za a gan shi da kaganta za ka rantse da Allah mahaukaciya ce ta tashi yadda ta tashi hankalinta shi ma gashin ta tashi hankalinsa duk ta irin an tsefe shi din nan kuma an tattashe shi haka diya abin nan ba a gyaggyara shi ba shine na shuru sha'ar li hadithin ra'atin shi ma wannan an hana yan uwan mamaci su haka ko mahaifiya rasu ko miji ko dan uwa mace ba za ta yi haka ba saboda hadithin wata mata cikin waɗanda suka yi wa manzon Allah mubaya'a qalat take cewa kana fi ma akhadha alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ma'ruf ya kasance daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki alƙawari daga gare mu fil ma'ruf cikin abinda yake sananne a shari'a allazi akhadha alaina cikin alƙawarin da ya dauka muka daukan masa Allah na asiyahu fihi cewa ba za mu saba masa ba a wannan alkawarin da muka ɗauka. Wa Allah na misha wajahan mun yi alkawarin ba za mu saba masa ba kan wannan alkawarin, sannan mun yi alkawarin ba za mu yayyage fuskanmu ba. Allah na misha wajahan ba za mu yayyage fuskanmu ba wani sai ga ya sa farata ya yayyaji wa kansa rauni ya yayyage cikinsa. Wala na du'u wailan ba za mu ce mun shiga uku ba. wala na shukku jaiban ba za mu tsaga wuyan riganmu ba wa Allah nan shura sha'aran kuma yayi mun yi alkawari da shi ba za mu tuttuje gashin kanmu ba na fata an gane da haka duk wa'annan suna daga cikin al'amura na jahiliya ba daidai ba ne mata yawanci su suka fi raunin zuciya a ilmantar da su a wayan musu da kai game da haɗarin wannan da ki nuna wato wannan yanayi gara ki haƙura domin fushin Allah da za ki fuskanta ba ƙarami ba ne sannan wannan bai taimaka wa mamaci ta kowace fuska kuma ba wannan ce kaɗai hanyar da za ki nuna an jarabce ki ba ba ita kaɗai ba ce hanyar da za ki nuna alhini kuma ba ita kaɗai ba ce hanyar da za a gane kin damu da wanda ya mutu ya ba ta gane da aka ji tsoron Allah a zamanto ana mallakar zuciya kuma a samu mutane masu hankali da nutsuwa in an yi irin wannan mutuwar su tashi su dinga yin nasiha su tashi su dinga jan hankali su dinga faɗakarwa babu laifi hawaye wannan babu laifi amma kuka gida ya ruɗe gaba ɗaya wani lokaci har da maza maza da mata ai ta koke koke bisa ga abin da Allah ta'ala ya riga ya zartar da hukunci a kai kaga babu hikima gara a yi haƙuri don a samu ladan a kharajahu abu dawud mama abu dawud ya fitar da wannan hadithin a mujalladinsa na biyu hadithi na hamsin da tara wa min ɗariƙi hilbai haƙi ta hanyar sama imamul bai haƙi ya fitar da hadithin a mujalladi na hudu shafi ko hadithi na sittin da hudu bi sanadin sahihin wa i'fa'u ba'd ar-rijali lihahum ayyaman qalilatan huznan ala mayyitihim akwai kuma wanda shi kuma namiji gaba ɗaya zai koma wani bammali gaba ɗayan ka gashi gaba ɗaya duk gashi ta ko ina ya fito masa da wato wato ifa'u ba'd ar-rijali lihahu wasu cikin maza za ga sun cika gemun su yaƙi yin aski ayyaman kalilan kuma ba wai gashin gemu bane na sunna wanda zai ci gaba da zama a fuskar sa a'a yan wasu kwanaki ne yan kaɗan huzunan alama ya ce wannan rashin gyaran wannan rashin askin mutum duka ganshi wani a firgici haka gashin jikinsa duk gashin fuskarsa ya bai gyara ba ya ce wannan wai duk dan ya nuna bakin ciki da takaici ne ga mamacinsu fa idza madat idan wa'annan yan kwanakin takaicin suka wuce adu ila halkiya sai kuma su sake komawa zuwa ga ɗabi'a su ta aske gashin gemu sai ga kuma mutum ya sake zuwa ya tanɗe gashin gemunsa kamar wata ‘yar budurwa ina fata an gani fa hadal ifa irin wannan cika gemun wanda ba na sunna ba fi ma'ana nashir sha'ar ma'anar su ɗaya da wancan tuje gashin kai da mata suke yi e su mata tuje gashin kai suke yi shi kuma namiji wai ya nuna ba shi da ma lokacin yin gyara ba shi da lokacin kaza ba shi da natsuwa da haka ya bar gashi gemunsa ya fito ya yi yawa ba gyara ba, ba kulawa to kuma da an kwana biyu ka kalle sai ga gaba ɗaya ya tanɗe ya aske wannan gashin gemun wannan ɗabi'ar da maza suke yi tana daidai da ɗabi'ar da mata suke ta tuje gashin kansu kama huwa zahirun kamar yadda wannan shine abin da yake a zahiri yudafu ila zalika annahu bid'a kuma za a jingina za a raba wannan aikin da cewa bid'a ne wa kad qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ko kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce da ka tsai da gemu ko kuma barin gemu a fuska na tsawon wasu kwanaki don nuna alhinin mamaci da ya mutu sannan daga bisani bayan abu ya lafa mutum ya aske wannan wata bid'a ce ita ko bid'a babu wadda ba bata bace wa kullu dalalatin fin nar an gane ko ko malam ba ta biyu yayi alama cewa amma aslu ifa'il liha asalin cika gemu ittiba'an lin nabi sallallahu alaihi wasallam ana yi ne don koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kama huwa wadihun kama yadda wannan a sarari yake fa sunnatun wajibatun kassara al-kathiruna biha yace wannan sunna ce tsayar da gemu sunna kuma ta wajiba wadda da yawa daga cikin mutane sun gaza tsayar da ita ka duba adabu zifaf na shi malam albani a safha ta 207 zuwa 213 a ɗabatul jarida na fata an gane رواه النسائي والبيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن جابر كما سبق abu na gaba daga cikin abubuwan da aka hana ‘yan uwan mamaci su yi al'ilanu an mauti wato shelanta mutuwarsa ala ru'usul manabir a kan mumbarai wani hawiha da makamancin mumbarai la'annahu minan na'ai domin wannan shelanta mutuwar mutum a kan mumbarai yana daidai da an na'ayu wanda aka hana wa qad sabata an huzaifata bin al-yaman hadithi ya tabbata daga huzaifatu dan yamana radiyallahu anhu annahu kana ya kasance idza mata lahu almayyit idan aka yi masa mutuwa in aka yi wa huzaifatu bin al-yaman mutuwa wani a gidansa ko cikin yan uwa ya mutu qal huzaifa yana cewa la tu'dhinu bihi ahadan kar ku shelanta wa wani mutuwarsa kar ku sanar da wani cewa ya mutu inni akhafu an yakuna na'yan wanda da yazo wuce ya ga an dan zauna ko an cin kotu lafiya aka ci a rasuwa aka yi wani ne ya rasu to ya ce a Allah sarki an kai shi a ba kai shi ba ya tsaya dan ai jana'iza ya ce wannan shi kenan shi Jabir Huzaifa saboda tsoron kaucewa na ayu din sai ya ce shi in an yi mutuwa a family ma baya son a dinga zuwa ana gaggaya mutane wani ya mutu me yasa ya ce inni akhafu an yakuna na'yan ina tsoron kada wannan ma dan zuwa dan a gaggayawa na a gayawa ne ya zama shi ma na ayu ne inni sami'tu rasulullah kaji masoyan manzon Allah na gaskiya ko yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanha anin na'i da haka shi yana ganin kada ya zama shi kansa wannan sanarwar ya zama na ayu da haka da an yi mutuwa yace a kara yace saboda annabi ya hana akhrajahu at-tirmidhi Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a mujallaji sa na biyu hadisi na 129 wa hassanahu ibn maja mujalladinsa na farko hadithi na 450 shi ma ya fitar da shi haka Imam Ahmad mujalladi na biyar hadithi na 406 wannan siyakin ma na Imam Ahmad ne Imam al-Baihaqi shi ma ya ruwaito wannan a cikin mujalladi na 4 hadithi na 74 haka akhraj al-marfu'a minhu Ibn Abi Shayba Ibn Abi Shayba shi ba Ibn Abi Shayba ya fitar da hadisi marfu'i shi ma akan wannan cikin al-musannaf a mujalladinsa na hudu shafi na ko hadithi na 98 wa isnaduhu hasanun isnadinsa yana da kyau kama qala al-hafiz fil fath wan na'yu lughatan sai Sheikh Nasiruddin Al-Albani yace to bari yayi bayanin wai menene na'yu din nan sai yace na'yu a larabcin aka ce an-na'yu huwa al-ikhbaru bi mautil mayyit shine sanar da mutuwar mamaci wannan na'yu kenan da larabci da larabcin aka ce na'yu shine sanar da wana ya mutu fa huwa ala hadha to muka dauki anna'ayu akan haka yashmalu kulla ikhbarin ya kunshi kowane irin labari da waya ne ta kafofin watsa labarai ne a gida-gida aka bi in dai an sanar da labarin mutuwar mutum to ko ta wace irin hanya aka ba da labarin ya zama annayu amma lokatan walakin sai dai qad ja'at ahadithun sahihatun an samu hadisai ingatattu da suka zo ta dullu ala jawazi nau'in min al-ikhbar da suke nuna halaccin wani nau'i na sanar da mutuwa akwai hadisan da suka nuna akwai wani nau'i na sanar da wani ya mutu wannan babu laifi wa qayyada al-ulama biha mutlaqan nahi kuma da waɗannan hadisan ne malamai suka yi kaidin hadisan da aka wawaita su ma'ana da waɗannan hadisan na halaccin sanar da mutuwa to da su ne malamai kuma suka yi da baibayi ga hadisan can waɗanda suke mutulakai sakakku waɗanda ba yi musu kaidi ba ko kun gane an gane ko saboda da hadisan da suke hana na ayu din wayancan da muke ta karantawa kaga hadisai ne da suka nuna din na ayu kowane iri bisa ga wannan ne ma shi kansa Huzaifa ya fahimci cewa kar ai kowane irin na ayu to amma akwai hadisan da suka ware wani nau'i na na'ayu sanar da mutuwa na mamaci wannan babu laifi a kansu to sai ka ɗauki wasu malaman malamai kai afuwan sai suka ɗauki waɗannan hadisan na halaccin sai suka yi ƙaidin wa'ancan hadisan na hani wa ƙalu ga abin da malamai suka ce innal murada bin na'ayi abin da ake nufi da an na'ayu al-ilalu shelantawa allazi yushbihu ma kana alayhi ahlul jahiliya wanda yake kama da irin abin da mutanen jahiliya suke kai minas siyahi ala abwabil buyuti na kwarmata ihu a kofar gidajen mutane wal aswaqi da kasuwanni mutum ana bi kwararo kwararo kofar gidajen mutane eh kuwa jama'a kamar irin yake wannan ana sanar da wani din nan mai kaza da kaza da kaza ya mutu an zagaya an shiga kasuwanni da ana to wannan shine wanda shari'a ta hana kama saye a ci kamar yadda dai mun yi hakuri nan ba da dadewa ba bayani zai zo akan haka walidhalika qultu Sheikh Albani ce dan haka sai na ce sai kulla babi na gaba annayul jaizu wani irin na'ayu ne ya halatta wa yajuzu i'lanu wa alwafati ya halatta shelantawa da sanar da mutuwa, idha lam yaqtarin bihi ma yushbihu na'ayar jahiliya, in dai ba a samu wani abu da ya yi kamanceceniya da irin na'ayun jahiliya ya haɗu da irin wannan na'ayun ba. An gane? Ma'ana akwai na'ayun da ya halatta a sanar da mutuwar mamaci, amma kada salon sanarwar ya yi kamanceceniya da irin salon sanarwar mutanen jahiliya in an yi mutuwa a zamaninsu. waƙad ya jibu zalika ya ce kai wani lokaci ma shi anna'ayun yana zama wajibi wajibi ne ma a wani lokacin a yi shi kamar yaushe ne ya zama dole ne ma a yi anna'ayu a sanar da mutuwar mamaci idan lam yakun indahu man yaqumu bi haqqi idan ya zama ma mamacin babu wani a tsaye da zai biya hakkin mamacin ma'ana babu wani wanda zai sauke hakkin mamace minal gusuli na yi masa wanka wa takfini da yi masa likafani wa salati alaihi da yi masa sallah wace ce daga ita sai mijinta a cikin gida ko baki ne a unguwar an gane ko mijinta ya mutu ba wanda zai zo ya wanka ba wanda zai masa likafani ba a to kaga wannan za ta bi makota ce ta sanarwa cewa da Allah ce muke ta wanan ta ya mutu kuma su baki ne a unguwar ba ta san inda za a yi ba shi kadai yana cikin daki ta rasa yadda za ta yi da shi ba kaga anan ba za ta idan kawai an ce an hana yin na'ayu ta ja baki ta gum ita ba za ta iya shirya shi ba ba za ta iya yin likafani ba ba za ta iya daukar shi ta je ta binne shi ba to a bashi kenan gawarsa ta tozarta a ba za a yi haka ba da haka akwai lokacin da na ayu wajibi ne an gane ko akwai lokacin da na ayu in muka ce na ayu shine sanar da mutuwa akwai lokacin da ba ma wai ja'izi ba wajibi ne a yaushe a inda mutum ya mutu a inda babu wanda ke tsaye a kusa da shi da zai sauke haƙoƙi irin na yi masa wanka yi masa likafani da yi masa sallah wa nahwi zalika da makamancin haka wa fihi ahadithun kai akan hakan ma akwai hadisai الأول حديثي نفركو عن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر قولك أبي هريرة الله يكارا إداء قريشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية النبي صلى الله عليه وسلم يا سند متو النجاشي في اليوم الذي مات فيه أرانا دي متو خرج إلى المصلى كما من زال الله يا فتد يا فتحورن دا أكي ينسل الجنازة فصف بهم يي صحابي سهو wa kabbara arba'an yayi kabbara guda hudu yanzu ya kai suka san jashi ya mutu amma ya mutu a inda ba zai samu sallah irin ta addini yanda ya kamata ba domin ya mutu a ƙasa ta kiristanci kuma mutum ne rajulun yaktumu imanahu mutum ne wanda ya ɓoye imaninsa an gane ko da haka annabi sallallahu alaihi wasallam aka sanar da shi ta fuskar wahayi cewa najashi ya mutu ya samu labari ta hanyar ko ta wata hanyar cewa najashi ya rasu da aka na sanar da sabansa cewa bawan Allah nan mutumin kirki salihi wanda yake kaza kaza ya mutu da aka tunda inda yake din ana ganin ba lalle a yi masa sallah ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da sahabbai gurin da ake sallar gawa aka yi musu sahu Jabir ma a wata ruwaya yace ina cikin sahu na uku da aka aka yi masa salatul ga'i yanzu kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na'ayu a mutuwar wa najashi to yanzu shikenan dan an kaga anan wajibi ne yayi ra'ayi dan akalla an sanar da cewa ya mutu a inda gaskiya da bukatar anan sai an yi wasu ayyukan dan su amfane shi akhrajahu shaykhani Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadithin wa gairuhuma da wasun su wasa yaci zikiruhu bi jami'i ziyadati amma ba da dadewa ba wannan hadisin zai kuma dawowa za a ambace shi da dukkan ƙare-ƙaren ruwayoyi da aka samu min muktalafi ɗurƙihi ta mabambantan hanyoyinsa fil mas'ala a sittun a cikin mas'ala ta sittin fil mas'ala ta sittin a mas'ala ta sittin alhadithi sabi a hadithi na bakwai الثاني نبي عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيدون manzo Allah yana bawa sahabbai labari yakin Mu'ta yace akhazar rayata Zaidun yace yanzu Zaidu ya dauki tuta ya rike tuta fa usiba amma an kashe shi yayi shahada thumma akhadha Ja'farun yace sannan Ja'far ya rike tuta fa usiba shi ma an kashe shi thumma akhadha Abdullah ibn Rawaha yace sannan abdullahi ibn rawaha ya rike tuta fa usiba shi ma an kashe shi wa inna aynai rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la tadrifan anas yace lokacin da annabi yake ba da sahabbai na wannan labarin idanun manzon Allah suna ta zuzzubar da hawaye sai annabi ya ci gaba da bayani yace thumma akhazaha khalid ibn al-walid yanzu maganar da ake da khalid ibn walid ya karɓi tuta min gairi imratin ba tare da an naɗa shi jagoranci ba wato wannan for emergency kenan an gane ko an kiɗi mai duk kwamandojin da annabi ya naɗa guda uku da an kashe su to kaga wannan zai iya bayuwa zuwa ga karayar zuciyar musulmi da karayar rundunar su haka nan da nan khalid kawai sai ya rike tuta sai ya naɗa kansa kwamanda nan take kuma aka yi masa mubaya'a kawai aka ci gaba da yaƙi fafuci halahu kuma allah ya bashi nasara akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan wa tarajjama lahu wallazi qablahu bi qawli imam al-bukhari ma yayi wa wannan hadithin tarjama yayi masa babi da wanda da wanda ya gabace shi wato hadithin da ya gabaci wannan bi qawlihi باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه babin da ke maganar mutum zai iya yi wa iyalan mamaci na ayushi da kansa ba wai an rasun a ce je zagaya ka gaya mutane ba ko je gaya mutane a'a su iyalan mamacin ma ba su san mamacin ya mutu ba shi yake sanar da su yanzu kaga kan mumbari na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzu haka ana can ana yaƙi zaidu ibnu harisa ya karɓi tuta bayan shahada a bakin wa aka ji zaidu ya yi shahada bakin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ja'far ya karba shi ma ayi hakuri shi ma ja'far ya rasu ai yayi shahada abdullahi ibn rawaha ya karba shi ma yayi shahada yanzu kaga annabi ne da kansa yake ba wa iyalan mamaci labarin mutuwar iyalansu an gane ko wa qala al-hafiz har ma al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala ce wa fa'idatu hadhihi tarjama amfanin wannan babi da Imam al-Bukhari ya kulla fa'idarsa al-isharatu yana yin nuni ila annan na'aya laysa mamnu'an kulluhu cewa fa na'ayu ba hana shi aka yi gaba ɗayansa ba ba wai an hana sanar da mutuwa bane kwata-kwata wa inna ma nuhiya amma kana ahlul jahiliyyati yasna'unahu abinda mutanen jahiliya suke aikatawa shi aka hana a nayu fakanu sun kasance yursilu na man yu'linu bi khabaril mayyiti bi khabari mautil mayyiti wato su mutanen jahiliya sun kasance sukan aika mutane suna aika waɗanda za su sanar su kuma shelanta da labarin mutuwar mamace ala abuwa dori kofar gidaje wal aswaki da kasuwanni an gane ko amma a samu taron jama'a haka a ce musu ana sanar da su jana'izar wani ya rasu shikenan an bayyanta in kuma a masallaci ne aka sanar ma haka ya wadatar qultu shak albani yace wa idza kana hadha musallaman idan ya zama wannan mas'ala a bar sallamawa ce cewa akwai na'ayun da ya halatta fasiyahu bi zalika ala ru'usil manabir to yayatawa da kuzuzu ta hakan akan mumbarai ya kunu na'ayan shi ma ya zama na'ayu ya zama na'ayu min babi aula wannan min babi aula shi ma ya zama na'ayu an gane ko idan har wannan mun sallama wannan matsala cewa yana halatta in dai na'ayun ba irin na jahiliya bane ana iya yi to kaga ashe na ayun da ake akan mumbari ko a masallaci a sanar da mutuwa matukar bai zama irin na jahiliya ba wannan kaga falama ne a lahu an gane ko walidhalika jazamna bihi dan haka muka yanke da irin wannan na ayun a iya yin sa fil faqarati allati qabla hadhihi a gabar da ta wuce kafin wannan wa qad yaqtarinu bihi umurun ukhra akan samu wasu al'amura daban su cakudu, an gane ko? Wato su gwamu da shi anna'ayo. Hiya fi zati ha muharramatin ukura, su wa'yannan al'amuran a karan kansu haramun ne wasu al'amura ne haramtattu, kuma an zo an shigar da su cikin anna'ayo. Mithlu misali, akhazil ujrati ala hadha siyah. karɓar lada a kan wannan sanarwar a ce to a san kira an yi wane yara suka je ka sanar da jama'a jana'iza karfe kaza ya ce to nawa za a bashi ko kuma bayan ya je ya dawo ya zo ya je ya yi ya dawo ya ce to na je na gama aiki na to in ya zamana akwai karɓar na goro ko tukwici akan irin wannan sanarwar to wannan kaga ɗoriya ga anna'ayu ga kuma wani abu da aka haramta wa madihil mayyiti da kuma ziga mamaci da yabansa bima yi ulamu da abin da aka san annahu laysa kazalika ba haka bane an san mutum ne bai da mu'amala amma a zuwa dinga yabansa ko a masallacin a mumbari ko a abin a faɗi kirki ko wani abu mai kama da haka a dinga ambatan abin da duk wanda ya ji ya san ba haka bane ka kaulihim kamar faɗin su as-salatu ala fakhril amajidil mukarramin jama'a ana gayyatar mutane sallah akan ala fakhril amajid kaga wato wani babba cikin manya-manya da ake karramawa za a yi sallah ga wani babban mutum wanda ake alfahari da shi abin karramawa to wannan kuzuzutawar da yaban shi ma haramun ko wa baqiyati salafil kirami salihin ragowar nagartattu na kwarai sun riga sun kare shine baqiyatu salafi alkiram as-salihin yan mazan jiya ragowar magabata masu girma na gari za a yi masa sallah an gane ko to ire-iren wa'annan mala ya bada misalai irin wa'annan salan wajen sanar da mutuwar to yanzu kaga an shigar da abin da zai haramta irin wannan sanarwar inda babu wannan a je salin alin a sanar da mutuwar mutum dan a samu halartar ma wato wanda za su halarci jana'izar ko kuma ma a samu adadin mutanen da za su zo wajen shirya shi sa masa likafani da sauransu tunda galibi in an yi mutuwa ba a sanar ba sai ga wani lokaci ko kuma ga waɗanda suka zo gurin ba wanda zai iya likafani yanka likafani a ga kila sai mun dan mun nemo yadi na muka zo maganar likafani ko sai an dan nemo an gwada kila in an samu dama ma kila a yi wankan da sauransu kar a samu cinye wanka ya kama ya kama zuma an gane ko yawa ko wanda ya ce irin masu da'awan nan ne ya je wani gari irin harkar da'awa yana shiga garin suka ce masha Allah mala Allah yanzu dama ana ta tunanin ya za a yi cikin yan uwa ne wane ya rasu da haka za a yi masa wanka ya ce yana zuwa yana zuwa yana zuwa gurin sai jikin sai fara rawa to kaga da'i kuma jiki yana rawa kaga lamari ya lalace duk za ga ire-iren waɗannan abubuwan wani lokaci sai a ce sai ga mutane suna ta nannokewa an gane ita kanta sallah yanzu sai kai ta cewa mutane bismillah ala gafatan wala shiga sai ga ana ta tuttura mutane mutane suna ta ja da baya to kuma abubuwa ne wanda za a gansu na yau da kullun ne ya kamata a ce an san su a ilmance kar kuma a samu mutum ya je yayi ba bisa ilimi ba an gane ko shi sa sai ga wani lokaci waɗanda suke gurin ba amfanin da za su iya yi ga dai akwai yan uwa a gurin amma kila wankan ma ba wanda ya iya da zai yi yanda ya kamata wanda ya dace da sunna kila kana iya samun in ka bar kafanin ma kila duk alalata shi wajen yayyanka ba san yanda ake yanka shi to irin wannan duk kaga abu ne wanda ana buƙatar sanar da mutane dan a samu wayanda suke ahalin abin su zo su abin nan wa yustahabbu lil mukhbiri an so ga wanda zai ba da labarin an ya ɗuluba minan nasi ya nemi mutane an ya saka firulil mayyiti su nema wa mamaci gafara an gane ko wannan an so ga duk wanda zai je ya sanar da mutuwar to zai ce assalamu alaikum ya ba da sanarwar wane ya rasu da Allah ana san za a yi sallah karfe kaza sannan a nema masa gafara li hadith abi qatada radiyallahu anhu qala sabida hadithin abi qatada radiyallahu anhu yace بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء منزل الله صلى الله عليه وسلم يا أيك رندنر الأمراء wato jeshel umara su ne kwamandoji rindinar kwamandoji waɗanda suke guda uku su ne wanda muka karanta a baya faƙala manzala ya fara cewa alaikum zaidu bin haritha kwamandan ku na farko da aka naɗa muku shine zaidu ɗan haritha fa in usiba zaidu idan an kashe zaidu fa ja'far ibn abi talib to ja'far ibn abi talib ya dauki tuta fa in usiba ja'farun idan an kashe ja'far fa abdullahi ibn rawaha al-ansari to abdullahi ibn rawaha al-ansari ya dauki tuta fa wasaba ja'far anan take ja'far ya zabura fa qala bi abi anta wa ummi ya rasulullah ya ce fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya ma'aikin Allah ma kuntu arhabu an tasta'mila alayya zaidan abinda na tafar gaba karka shugabantar da zaidu a kaina ma'ana karka ce zaidu shine komanda ba ni ba qal annabi ya ce imdi yace ka bi shi ku tafi a haka imdi fa innaka la tadri ayyu zalika khair ka zama kai ne kwamanda a fara ambatanka sannan in ba kai a cewa ne da kuma wannan wanda muka zartar cewa zaidu ya fara in ba shi kai ne kai baka san wanne ya fi alkhairi ba la tadri ayyu zalika khair da aka fandala ku kawai ku tafi a haka kai shi zaidun shine kwamanda na farko kai ne na biyu abdullahi bin rawaha na uku falabithu ma sha Allah suka tafi yaƙi suka dade a can gwargwadon abin da Allah ya so thumma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'id al-minbara wata rana kawai sai a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari wa amara an yunada yayi umarni da ai kira amma sai ce irin kiran sallar ba irin na yau da kullum ba ne wanda aka saba irin yadda ana neman taruwar jama'a ake amfani da shi kamar in yanzu ne ka ce ye kuwa jama'a an gane ko yanzu in mai unguwa yana son taruwar jama'a lokacin ko ana son ba da sako a san kira irin lokacin da can kafin a samu wasa'il zagan ana so a ba da sanarwa sarki ko mai gari ko mai abin nan zai tura san kira sai a zo irin kan kwana dinnan salamu alaikum jama'a dai hankali mutane suna zazzaune sai a ce sarki ya gaishe ku ana taro gobe akan abu kaza na taron unguwa a kofar gidan mai gari ko kofar gidan mai unguwa ko ana neman kowa da kowa game da harkar tsaro a ainihin wato a dibijin din yan sanda ko ana son za a tattauna akan abu kaza a guri kaza to irin wannan da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni an yunada da ai kira ayi shela as-salatu jami'a su a wannan lokacin da mutane sun ji irin wannan sautin sun san ana neman sa ana neman mutane su zo ne faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na ba khairun aw ba ta khairun aw ba khairun shakka abdurrahman yani ibn al-mahdi Abdurrahman ibn al-Mahdi shine yayi kokwantan wani kalma annabi ya amfani da ita na ba khairun alheri ya mai au ba ta khairun ko alheri an kwana cikin alheri au ba khairun ko alheri ya zabura ala ukhbirukum manzala ce ba zan ba ku labari ba an jaishikum hadal ghazi game da wannan rundina taku da ta tafi yaƙi innahumun ɗalaku sun tafi falakawul aduwa sun haɗu da abokan adawa fausiba zaidun yanzu haka an jimma zaidu ko an kashe zaidu shahidan yayi shahada fastaghfaru lahu ku nema masa gafara fastaghfara lahu nasu sai mutane suka nema masa gafara muhallin shahid kenan kaga gashi ya sanar da mutuwarsa kuma ya nemi mutane su yi me su nema masa gafara ثم أخذ اللواء جعفر بن أبي طالب يتي سنن جعفر بن أبي طالب يا دوكي توتا فشد على القوم واتو يا tsananta wa mutanen hatta kutila shahidan har shi ma an kashe shi yayi shahada ashhadu lahu bi shahada ina shaida masa da ya samu shahada فاستغفروا له كنيما مسغفرا ثم أخذ اللواء عبد الله ابن رواحة الله ابن رواحة ينزهك شيني يدوك توتا فأثبت قدميه يا تبتد دقا دقانسا بقدبا بجاد بايبا حتى قتل شهيدا حسيد أهكش شيء متوى شهادة فاستغفروا له كنيما مسغفرا ثم أخذ رسول الله ثم أخذ اللواء خالد بن الوليد sannan kuma Khalid dan Walid ya dauki tuta yanzu shine ya rike tuta walam yakun min al-umara baya cikin kwamandoji huwa ammara nafsahu shi ya kwamandantar da kansa shine kawai ya nada kansa a matsayin kwamanda thumma rafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam usba'i manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan mambari ya daga yan yatsunsa haka guda biyu an gane akwai addu'ar da ake haka Allahumma kaza an gane faƙala sai ce Allahumma ya ce ya Allah huwa saifun min siyufik Khalid takobi ne daga takubbanka ya Allah fansurhu Allah taimake shi famin yawma idin tun daga wannan rana sumiya khalidun saifullah tun daga lokacin ake kiran khalid saifullah an gane ko sun maƙala sannan sai manzala ya ce in firu fa'amiddu ikhwanakum wuta fa ta yi wuta ana neman wato ƙarin sojojin yaƙi da ku fito amiddu ikhwanakum ku ƙara wa ‘yan uwanku yawa ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake shelanta ana buƙatar wasu sojojin wasu dakarun su fita za a yi madadi da su a yi ƙari ga waɗancan wala ya takhallafanna ahadun kada ɗaya daga cikin ku ya ki fita kada a samu jinkirin ɗaya daga cikin ku fanafaran nasu haka mutane suka sake fita fi harrin shadidin cikin wani irin lokaci ko yanayi mai tsananin zafin rana mushatan wa rukubanan wasu suna tafi akan kafafuwa wasu kuma suna kan ababen hawa akhrajahu ahmad ma muhammad ya fitar da wannan mujalladin sa na biyar hadisi na 299 zuwa na 300 da 301 wa isnaduhu hasan wa fil babi عن أبي هريرة وغي وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم لما نعى للناس النجاشية استغفروا لأخيكم a cikin wannan babi an samu wani hadisi daga Abi Huraira da waninsa cikin faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam lamma na'an lamma na'an nas na'alin nasi annajashi lokacin da ya sanar da mutane mutuwan najashi ya ce istaghfiru li akikum ku nema wa dan uwanku gafara wasa ya ci fil mas'ala 60 ko 60 a matsala ta 60 wanda wato bayani zai ƙara zuwa a shafi na 87 zuwa 88 wa mimma sabaqa na'lam ko wa mimma sabaqa ta'lam anna qawlan nas lil yawma fi ba'd al bilad al fatihatu ala ruhi fulan mukhalifun lis sunnah fa huwa bid'atun bila shak la siyama wal qira'atu la tasiru ila al mauta على القول الصحيح كما سياتي تفصيله ان شاء الله تعالى yake cewa wa mimma sabaka daga wannan abin da ya gabata ta'alamu kai mai karatu zaka san cewa anna qaulan nasi lil yau fadin da mutane suke yi a yau fi ba'dil biladi a wasu garuruwa al fatihatu ala ruhil fulan a karanta fatiha akan ruhin wane mukhalifun lis sunnatil madhkura ya saba da sunna almadkura wadda aka ambata ce aka yi istaghfiru li akikum ba ce aka ku karanta masa ce aka ku nema masa gafara an gane ko ba ta hiya bakin salihi da ba ko fa huwa bid'atun bila shakkin wannan bid'a ce ko shakka babu la siyama musamman ma wal qira'atu la tasilu ila al mauta karatu baya saduwa da mamata alal qawli sahihi ko an yi karatun kai kai kanka baya iriskarsa baya isa gare shi bisa zance mafi inganci kamar yadda fashin bakin zai zo nan gaba insha Allah ta'ala din da karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah